tun ƙuda yana yaɗa kwalara tafiyar za ta yi tafiyar da wannan matsalar ta yi kaɗan gwargwadon laifin da ake wa Allah ba zai ƙyale mutane a cikin wannan yanayin ba to sai ka ji bama bamai sun fara tashi sai ka ji barayin daji sun bayyana sai ka ji satan mutane sai ka ji kaza sai ka ji kaza sai ka ji dalla tana karyewa sai ka ji kayan masarufi suna tsada ga dukkan mai imanin da ya san Allah shirka ke jawo waɗannan wani zai ce maka ai azzaliman shugabannu ne to su kansa azzaliman shugabannin waye kawo su shirka ce ta jawo domin Allah ya ce walan yaji Allahu lil kafirin alal mu'minin sabila ba yadda Allah zai bawa muzumin banza dama ya cuci mutumin kirki in dai mutumin kirkin na gaske ne matukar muka zamo nagari matukar muka kyautata matukar muka bi Allah sau da kafa matukar muka tsayi da tauhidi muka guji shirka wallahi sai an ce wani azzalumin shugaba ya zo shugabance mu ya ce ba zai iya ba sai mun zame masa dodo amma ba yadda za a yi kana saba wa Allah ka ce al'amuranka za su gyaru ba yadda za a yi kana ja da Allah ka ce za ka ci arzikin Allah ka ce za ka zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ba mu gwada wannan misalin a kankin kanmu ba ma ubangiji ba yanzu a gidanka kai kake ba da kuɗin cefane kai kake ciyarwa kake shayarwa kake tufatarwa in ba a da lafiya wajenka za a zo a karɓi kuɗin magani sai wani ya maka tawaye kuma sai ya zauna lafiya ai sai ya gani a ƙwaretuwansa duk wanda ya ce zai ja da kai alhalin kai kake masa wannan to kai ma sai ka rike masa tattalin arziki sai ka tsuke masa bakin aljihu to ina ga Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicci komai kai da ka hana wani daga cikin mabiyanka ko na kasanka walwala saboda ya saba maka ba fa halittarsa kai ba amma shi Allah halitta kai to kake jin kai za a saba maka ka dau mataki shi Allah a saba masa ba zai dau mataki ba haka ya ‘yan uwa mu yi hattara, Ubangijinmu ba yi da bukatar komai a wajenmu, mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata, amma ya tsara mana rayuwa yadda za mu ji daɗinta, ya tsara mana rayuwa yadda za mu zauna lafiya, ya tsara mana sabubban samun nasara da kuma sabubban da za su kai mu zuwa ga halaka, kuma yi mana bayanin kowanne. Inna hadainahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Mun nuna wa ɗan adam tafarki, ko dai wanda zai biya ji daɗi, ko wanda zai biya butulce ya sha wahala, shi ya jiyo, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun yi nagari kanku in kun ki kanku man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wanda ya nagari kansa wanda ya saba kansa ubangiji baya zalunta bayi to matukar zamu bi sunnar Allah ta ka'idar da ya shimfida mana ta ga yadda zamu bi mu rayu ga yadda zamu bi mu ji dadi ga yadda zamu bi mu ci arzikin sa ga yadda za mu bi mu kauce wa dukkanin wata matsala to in muka yi haka za mu zauna lafiya amma wallahi in muka ki duk wata dabara da muke jin za mu bi ba za ta taɓa fitar da mu ba dabarar ɗan adam ba ta isa ta yi wa ɗan adam gata ba dabarar ɗan adam ba ta isa ta gano wa ɗan adam alkhairai ba a'a sai ubangijin da ya ɗan adam da haka idan ɗan adam yana so ya zauna lafiya yana so ya rayuwa mai albarka yana so ya guje wa dukkanin wata matsala to ya imani da ubangijinsa ya bi ka'idojinsa kuma wata hikima ta Allah gwargwadon kwatantawa ka gwargwadon yadda Allah zai dauke maka matsala yanzu wani zai iya samun ɗaya bai tsammani ya ce to malam wannan maganar da ake yaushe za mu gyara za a gyara gyaran shi ne ni in fara kai ka fara amma ka'idar Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk matsalar da za mu shiga Ubangiji ba zai taɓa sauraron mu ya yayi mana damuwa ba sai in mu ne muka gyara da kanmu. Kuma gyaran nan yana farawa ne daga ɗaiɗaiku. Idan mutanen unguwarku suka ki kai kai sai Allah ya fitar da kai daga cikinsu. Duk wahalar da suke ciki sai kaga kai banda kai sai dai labari. In mutanen lokal gamman ɗinku suka ki kai ka gyara ko ƴan unguwarku suka gyara iyaku sai Allah ya ɗauke muku matsala. Wannan yana faruwa a rayuwa sai kaga duk mutane suna cikin musiba amma wani shi sai dai labari. gwargwadon yadda ka sasanta da Allah gwargwadon yadda zai fitar da kai daga matsala amma idan duk kuka haɗu kuka haɗa baki kuka haɗa kai za ku saba wa Allah to zai saukar muku da musiba kan mai uwa da wabi ba zai saurara wa kowa ba domin Allah bai da ɗa a duniya ballanta naka ce in ya kashe wani ɗansa ya kashe Allah bai da suriki a duniya ballanta naka ce in ya kashe wani surikinsa ya kashe duk bayin da suke duniya bayinsa ne alaƙarsa da su iri guda ce alaƙar su bishi ya yi musu abin da ya ce zai musu in sun bi shi su saba masa su ki cika masa alkawari shi ma ya ki cika musu alkawari domin ya kafa musu sharaɗi aufu bi ahadi ufi bi ahadikum in kun cika nawa alƙawarin zan cika muku naku daka ya ƴan uwa mu dawo cikin hayyacin mu mu dawo jikin mu hankalin mu ya dawo jikin mu da yawa daga cikin mutane idan ana wannan abin da kullun suke kallo ai Najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba ta da addini kowa ya abin da ya ga dama da bambanci tsakanin wanda bai yi alkawarin zai ba Allah ba da kuma wanda ya yi wa Allah alkawarin zai ba Allah kafiri daman shi bai yadda shi musulmi bane ba sai Allah ya kyale shi kuma daman ya gaya mana duk abin da ya masa zai biya shi a duniya ba zai je lahira da komai na lada ba da haka idan kafiri a duniya yayi wani abin alheri sai Allah ya biya shi a duniya ya ɗauke masa matsala a ɓangarensa, ya zama su ba ma ba mai ƙila baya tashi a yankinsu, ya zama su suna cikin yalwar lafiya, suna cikin yalwar arziki, to amma kai fa kana da alkawari tsakaninka da Allah, za ka bi shi a duniya kuma zai biya ka a lahira, ya ji yadda kai daɗi a duniya kuma ka je lahira ka shiga aljanna, sai ka karya wannan alkawarin, to dole ne ka ga matsala. Su ku kafirai tsammaninsu, yadda suka ji daɗi a duniya, in sun je lahira kuma nan ma za su ji daɗi, to alhalin kuma al'amarin ba haka bane ba shi yasa Allah ya ce a ranar lahira za su zo da nufin za su ji daɗi da nufin za su karɓi lada na abubuwan da suka yi a duniya zaka ga wani kafiri ya zo garin musulmi ya gina gidauniyar taimakon marayu ya zo garin musulmi ya gina makaranta yana ba da ilimi kyauta shi Allah baya zalunci in dai kai mai kyau sai ya biya ka to a ranar lahira sai ya tsammanin cewa zai samu lada yayi musulmi sun ce in an yi sadaka Allah yana ba da lada to amma sharadin ai sai ga wanda yayi musulunci sai ga wanda yayi agreement na yarjejeniya tsakaninsa da Allah cewa zai bi shi to da haka ubangiji subhanahu wataala yace a ranar lahira wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari ga ya musu ranar da za a yi baje kolin kafirai a gaban wuta azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya sai a ce duk dadin ku kun gama cinye shi a duniya wastamta'tum biha a can kuka more kuka gwangwaje fal yawma tujzauna azabal huni yau kan ba abinda zamu muku sakayya da shi sai azabar wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairi al haqq wa bima kuntum tafsukun saboda girman kan da kuka rinkai wa Allah a duniya a ce da ku ku sujada ku ce ba zami ba a ce da ku Allah ɗaya ne ku ce ya za a yi Allah ya zama ɗaya ba mu yadda ba irin wannan girman kan da kuka yi tayi wa idza qila lahumurka'u la yarka'un وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا da ire-iren wannan da haka ubangiji subhanahu wataala yace al-yawma tujzauna azabal hun yau azabar wulakanci zamu sakan ka muku da ita bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsukun to amma shi mumini zai je lahira da sa da sa ran zai samu alƙawarin da Allah ya masa na cewa in yayi imani yayi aiki na gari Allah zai masa kaza zai masa kaza innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to amma sharadin fa imani nagari ba imani na bogi ba aiki nagari ba bid'o'i da san zuciya ba da haka ya kamata mutane mu gane mu fahimta mu sani cewa ubangijin mu yana magana da mu ga magana ta gaskiya magana ta adalci magana da babu yaudara a cikin ta babu kuma tashin alkawari to da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wa sahabbai me ake nufi da shirka me ake nufi da zalunci allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulm zalunci shine shirka da haka wannan aya ta raba gaddama ne tsakanin annabi ibrahim da mutanansa lokacin da suka rinka tsoratar da shi suka rinka masa barazana zami maka kaza zami maka kaza idan kace Allah kadai za a bautawa in dai kana kushe gumakanmu in dai kana kushe allolinmu to shine Allah subhanahu wataala ya sa annabi ibrahim ya mayar musu da martani wa hajjahu qaumuhu mutanansa sun yi jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan yace yanzu za ku rinka jayayya da ni game da sha'anin Allah bayan ni ya shiryar da ni wa kaifa akhafu ma asharaktum ta yaya ma zan rinka jin tsoron shirka ku da gumakan ku da duk wanda kuke bawa matsayin Allah ko ma bayan Allah wala takhafuna annakum asharaktum billah alhalin ku din ba ku jin tsoron laifin da kuke nayi wa Allah shirka to da haka wanda ya kamata ya zama jarumi shine wanda ya tsayu da tauhidi amma ba wanda yake shirka ko yake bid'a ko yake son zuciya ba da haka annabi ibrahim yace wala takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun yo wane ne daga cikin jama'un nan guda biyu ya kamata ya samu confidence ya samu karfin gwiwa da jajircewa da jarumta tsakanin mai shirka da kuma mai tauhidi tsakanin wanda ya kiya bawa Allah haƙƙinsa da kuma wanda yake bawa Allah haƙƙinsa na kadaitawa sai Allah ya bada amsa da kansa sai ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bizulm basu cakuɗa imanin su da zalunci ba shine shirka za su yi rantsuwa su rantse da wani Allah shirka ce za su faɗi su kira sunan wani Allah shirka ce za su yi roƙo a madadin su roƙi Allah kai tsaye su je kabarin wani shehi ko wani waliyi shirka ce duk waɗannan suna daga cikin dangogin shirka to da ka ubangiji subhanahu wataala ya ce duk waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imanin da shirka ba mu lura da kyau anan wannan ya nuna maka cewa mutum yana iya da'awar yayi imani kuma a lokaci guda yana shirka dan kada wasu su rinka ɗauka cewa shirka da tauhidi daban ne ba a samun tsakatsaki ana samun tsakatsaki mutumin da shi ba mushriki ba tsantsa ba kuma mai tauhidi ba tsantsa haɗawa yake yi yayi zikirin la ilaha illallah kuma bukata ta taso masa ya tafi kabarin shehi yayi zikirin la ilaha illallah kuma zai fadi ya kira sunan waliyi amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sun yi imani ba su hada imanin da zalunci ba ashe ana hadawa shi yasa Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke suna shirka to sai Allah ya nuna mana matsalar rayuwa ba ba ta samun nau'i biyu nau'in kafirai tsantsa matsalar rayuwa ba tafiya samun su ba saboda su ba su shiga yarjejeniyar ba matsalar rayuwa ga masu tsantsar tauhidi wannan ba za ta same su ba saboda su sun shiga alkawari da Allah kuma sun rike ka'in da na'in amma ina ake samun matsalar rayuwa waɗanda suka hada amanu wa labisu imanahum bizum sun yi imanin amma suna hadawa yanayin da muke ciki a yau wanda mafi yawan masu wannan sifar su suka fi yawa a cikinmu a yau za su yi da'awar imani amma za su yi shirka za su yi da'awar imani amma za su ɗauki haƙƙin Allah su ba wani ko annabi ko shehi ko waliyi ko mawaye a wani wajen za ka ga abin da kiristoci suke ko mushrikai suke ɗari bisa ɗari shine abin da suke yi in ta juya musu kuma sai ka ga suna yin irin abin da musulmi suke yi To duk wanda ya sifantu da wannan sifa ya sani ya taro wa kansa match, ya taro wa kansa matsala tsakaninsa da Allah. Idan ka ce ba ka yi, an san ba ka yi, in ka ce kana yi to ka yi da gaske, ya ayyuhal lazina amanu duk fi silmi, kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. To da ka ya uwa shirka da hada ta da tauhidi shine ummul aba'i sun jefa mutane a cikin dukkanin wata matsala. musamman matsalar tsaro musamman matsalar kuncin rayuwa da haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya fayyace wa mutanansa labari filla filla dalla dalla allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wannan aya malamai suka ce tana daga cikin ayoyin da suke faɗa ta goma shi na tauhidi matukar kai tauhidi na gaskiya to zaka fita daga cikin matsalolin rayuwa da haka wannan ayar tana nuna mana falalar tauhidi ne sannan a lokaci guda kuma tana nuna mana hadarin kishiyarsa wanda shine shirka matukar zakai shirka to wallahi ka shiga kofar rayuwa kuma shiga ta dindindin da baka da babu fita domin Allah subhanahu wataala yayi ta gaya mana illoli da musibu da bala'ai da hadurkura da shirka take jawo wa dan adam Allah ya tsare mu da haka duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai ci gajiyar tauhidin sa gurgurdan abin da yayi malamai suka ce anan kalmar al'amnu sai aka kawo ta da ma'arifa alif da lam allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amnu al din nan da aka sawa amnu suka ce liyashmula dan ya game al-amn dunyawi wal ukhrawi aminci na duniya da aminci na lahira duk mutumin da yake tauhidi ba shi ba matsalar rayuwa ba shi ba matsalar barzahu ya kwanta a kabari ya samu matsala wallahi babu to haka nan ba shi babu matsalar tashin alkiyama wahum min faza'i yawma idhin aminuna duk firgicin da za a yi a wannan rana shi yana cikin kwanciyar hankali bai ma san an yi ba kamar yadda yace innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ula'ika anhamu ba'adun waɗanda muka riga muka yarjejeniya da su ta alƙawari na za su yi tauhidi mu kuma za mu tsare su daga matsaloli to anhamu ba'aduna nesa suke da wutar jahannama kwata kwata ba za su yi kusa da ita ba ubangiji ce la yasma'una hasisaha tartsatsinta ma ba za su ji ba wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun duk abin da zukatansu suke sha'awa za mu ba su kuma za mu dawamar da su a ciki la yahzunuhumul faza'ul akbaru babban firgicin nan na bindigar duniya da rushewarta da rugujewarta ba zai tashi ba zai shafe su ba wata talaqqahumul malaika malaiku ne za su rinka zuwa suna taro su suna tarbo su suna cewa da su hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun ku sha shagalin ku wannan ita ce ranar da aka yi taimako alkawari za ku gamu da ita ranar kwanciyar hankali ranar fita daga dukkanin wata matsala ranar da ba ku babu shiga takaici babu ku babu damuwa to da haka wannan yake nuna mana da aka ce za a samu aminci ba iya duniya ba har a barzahu har kuma a filin tashin alkiyama daga nan mutum har ya isa aljanna malamai suka ce Allah ya yi ta buga irin wannan misalai a cikin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kissoshin annabawa a wajaje da dama daga ciki Allah ya ce walau anna ahlal qura da a ce mutanen kowane gari Kano ne Sokoto ne Katsina ne Kebbi ne Zamfara ne ko ma ina ne, amanu za su yi imani wa taƙau su kiyaye dokokin Ubangiji, gwargwadon iko, lafata hana alaihim barakatun minas sama, da mun buɗe musu albarkatun sama, sai sun yi ta cin arzikin Allah da zai rinka sakowa daga sama, ai ta ruwa, ruwa mai albarka, ruwan da zai fitar da amfani, ba ruwan da zai rinka rusa gidaje yana ambaliya yana tafiya da dukiyoyi ba, walakin kazzabu, sai Allah ya ce matsala shine sun ƙaryata. ko dai bilisanil hali ko bilisanil maqal wasu sun ce ƙarya ne da bakin su an ji wasu kuma sun ce ƙarya ne aikin su ne yake nunawa da baki ba su ƙaryata ba duk mutumin da yace yayi imani da Allah amma ya kiye tsayaye abin da ya kamata ya kiye tsaya ya kyautata aqidarsa ya kyautata tauhidin sa ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƙaryata Allah amma ba da baki ba sai dai da aiki domin da yawan mutane ya ne musu nauyi su ce Allah abin da ka faɗa ƙarya ne a baki amma kuma aikinsu zai nuna maka haka ne ba su yadda ba sun karyata walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun Allah ce mu kuma sai muka kama su sakamakon miyagun ayyukansu Jamaluddin al-Qasimi Allah ji kansa da rahama yana faɗa a cikin littafin sa na tafsiri Mahasunit Ta'wil yace kamar yadda wani bangare daga cikin mushrikai suke aikatawa sai yace haifu yaz'umuna annahum yu'minuna billah waɗanda suke riya cewa sun yi imani da Allah ba fa wanda suka ce ba su yadda ma da Allah ba a'a الفريق المشرك حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل yadda waɗanda suke riya cewa sun yi imani da Allah amma tare da haka mushrikai ne suke yi wa anna ibadatuhum lil asnami sukan ce bautar da suke yi ga shehunnai ga kaburburan waliyai min tatimati imanihim wai wannan ma cikak imani ne mutum ka samu yana aikata wata gagarumar shirka an an masa magana ya ce to ai ma cikak imani ne ai ma kaza kaza ya hauka maka mada zille zille abinda an sani shirka ne karara ka je kabarin wani shehi kana gaya masa bukatarka me bambancin ka da wanda ya tsaya a gaban sa kandami na gunki yana gaya masa bukata duk ɗaya ne domin ba wai su abubuwan da kaiwa ake kallo ba abin da kai shi ake kallo ka je ka roki wani Allah a gindin kabari shi kuma ya roki wani Allah a gindin itace duk wani Allah kuka roka da na kabarin da itacen duk ba Allah bane duk ba a roƙonsu wannan abubuwa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada ka yadda ka kira wani Allah wanda ka san ba zai amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba ko ya kawo maka da cuta ko waye wannan min dunillahi ko annabi ne ka kira shi ka ce yayi maka kaza abin da Allah ke yi wallahi shirka kai kiristoci ai annabi Isa suke kira Isa ba annabin Allah bane amma hakan ya hana a ce da su mushrikai Yahudawa annabi Uzairu suke kira, Uzairu ba annabin Allah bane, amma haka ya hana a ce da su mushrikai. Mushrikan Makka daga ciki akwai masu bautar Jibrilu, Mika'ilu, Israfil. Mala'iku suke bautawa, tsarkakan bayi la ya'suna Allah ma amarahum. Amma duk da haka Allah ya kira su da suna mushrikai, saboda kiran duk wanda ba Allah ba, a inda Allah za a kira sunan wannan abin shirka. To amma yau a Najeriya muna daɗa fadawa cikin matsalar tsaro sababbin kabubburan shehunnai na bauta suna daɗa bayyana da sunan karama da sunan falala da sunan neman kusanci da Allah daman ka kyale maganganu na shirka da kafirci da zagin Allah da zaka ji ana tai wannan haddis wala haraj sai abin da ka ji mutum ya zauna tun da ransa ɗan adam da hankalinsa da tunaninsa wani ya harɗe da ƙafa wani ya zo ya kama ƙafar yana tsotsa ya kama ƙafar yana tsotsa ina hankali na bil adama ina imani kai ka san duk wanda aka yi wa wannan za a yi masa sujada duk wanda aka kama ƙafarsa aka tsotsa bai hana ba dan an masa sujada ba zai hana ba kuma wannan duk da sunan girmama malamai ne girmama shehunnai ne girma waliyai ne balma kusanci ne ga Allah shine Allah yake wallazina takazu min dunihi awliya waɗanda suke rikan koma bayan Allah da sunan waliyai hujjar su tun ajiya da shekaran jiya kuma za ta ci gaba da kasancewa yau da gobe da jibi in an musu magana sai su ce ma na abuduhum ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfan muso muke su matsar da mu kusa da Allah ba wani wanda zai matsar da kai kusa da Allah imaninka da aikin nagari shi zai sada ka da Allah ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni kace kusa nake da su manzo Allah ya ce Allah ya fi kusa da ɗayan ku sama da igiyar takalminsa da kafarsa ubangiji ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da dan adam sama da jijiyar wuyarsa talaka yanzu kace wani zai dauke kai kai kusa da Allah dan haka ka tsotsi kafarsa dan haka ka sha ruwan alwalarsa ko alwalan ma fa bai iya ba amma kai saboda jahilci baka gane cewa shi wannan abin a kai shi makaranta ne a karantar da shi kuma yanzu wai kai ne kake kiran masu bautar gumaka marasa hankali masu addinin hindu masu bautar saniya masu duk abu ɗaya kuke yi me bambanci da wanda ya bauta wa mutum da wanda ya bauta wa saniya da wanda ya bauta wa alade da wanda ya bauta wa mala'ika dukkaninsu sun bauta wa wani Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin daka ya ɗan uwa mu sani hukuma za ta yi ta yin abin da za ta iya na kawo tsaro ko da gaske ko ba da gaske ba amma wallahi bakin zaren tsaron mu shine mu sasanta da Allah mu daina shirka idan kuma mun ce ba za mu daina ba to mu zuba ga hafili ga mai doki na Allah baya shakka kowa Allah baya tsoron kowa ya riga ya gaya mana kuma shi alƙawarinsa ba irin na 'yan siyasa bane ba alƙawarin shugabanninmu bane za a yi ba za a yi ba a'a zai yi zai yi وعد الله لا يخلف الله الميعاد alƙawarin Allah Allah baya ta da alƙawari mu sasanta da Allah mu rike tauhidi mu karantar da al'umma mu karantar da ƴaƴanmu mu karantar da iyalanmu wallahi summa tallahi duk matsalolin mu basu wuce kafin kiftawar ido Allah ya yaye su ba amma sharadi shine sai mun bi ka'ida mun cika sharuɗa ubangiji subhanahu wataala babu abin da ya tsana a duniya irin shirka babu abin da yake motsa fushin Allah irin ka taba masa haƙƙinsa na ka ɗauki wani abu nasa ka ba wani daga cikin bayinsa kowannan bawan annabi ne Allah yakan yi kishi in ya tashi faɗa sai ka je ne wa annabin faɗa kamar ba annabinsa ba ku ga kiristoci da suke bautawa annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam da Allah ya tashi faɗa kai ka ce Isa da Maryam su suka ce ai musu ubangiji ya ce qul faman yamliku minallahi shay'a in arada ayyuhlikal masiha ibn maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a kace da su waye isa ya hana Allah idan ya so ya halakar da Isa ya halakar da babar Maryam da duk halittar da take duniya baki daya saboda kishin an sa su su zama kishiyoyi gare shi haka Allah baya so annabi Isa Allah ya san bai sa ai masa bauta ba amma Allah zai faɗi wannan a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai kace mutane su rike ka da babarka abun bauta su bar Allah قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق zai ce ya Allah ba zai yi in yi haka ba ka san wannan ba gaskiya bace ban yi ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban ce da su komai ba sai abin da ka umarce ni ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim nayi ta tsare wannan ina sa musu ido tsawon kasantuwata a cikin su falamma tawaffaitani bayan ka dauke ni kunta antar raqiba alaihim kai ka ci gaba da kula da su in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk idan ka azabtar da su bayinka ne kuma sun yi abin da sun cancanta kai musu azaba wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan kuma ka gafarta musu to kai buwayayye ne mai isa mai hikima wannan fa ba dan komai ba sai dan an taba Allah an taba shirka an taba haƙƙin Allah an yi masa shirka Allah madaukakin sarki ka tsare mu da shirka ka nesanta mu da shirka da dukkan abin da yake kai mutane zuwa ga shirka na zance ko na aiki Allah ka kusanta mu da tauhidi ka sa mu rayu akan tauhidi mu mutu da tauhidi mu tashi da tauhidi Allah ka hada mu da dukkanin abin da yake kusanta bayi zuwa ga tauhidi na aiki ko na zantuttuka Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji kada ka canja zukatanmu bayan ka shiryar da mu lalle kai ne mai baiwa yayin uwa masu albarka ubangiji yana gaya mana cewa yayi alkawari ga dukkanin waɗanda suka yi imani daga cikin mu suka yi aiki nagari zai ba su dama a duniya wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu minkum wa amilu salihat Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki nagari la yastakhlifannahum fil ardi sai ya ba su dama a ban kasa duk damar da kake so Allah zai baka amma ka riki tauhidi in so kake kai fice a kasuwanci riki tauhidi fice a ilimi yi tauhidi fice a ilimin zamani riki tauhidi ka gawurta a mulki riki tauhidi wannan alkawarin Allah ne zai muku haka amma da sharadin ku yi imani ku yi aiki nagari kamasta khalafal ladina min qablihim irin yadda ya taba yi wa wasu irin wannan alƙawarin kuma ya cika a baya ka karanta tarihin mutanen baya irin yadda Allah ya rinka ɗaukaka masu tauhidi masu imani da aiki na gari kuma yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma sai na ba ku damar ku yi addinin nan naku da na yajje muku shi duk barazanar da kake ganin kana fuskanta na rashin samun sukunin ka yi addinin ka tauhidi ne bai kankama a zuciyarka ba in ya kankama Allah zai baka duk tsoron zai yaye maka shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma ya yayi alkawari sai ya yaye mana fargaba ya maye mana gurbinta da kwanciyar hankali da zaman lafiya da haɓakar arziki da daidaituwar al'amura amma sai ce da sharadi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sai in kun yarda za ku bauta min ba za ku hada ni da kowa ba sannan zan muku wannan sai ce wa man kafara ba'da zalika duk kuma wanda ya kafirce mun bayan wannan alkawari fa ulaika humul fasiquna wannan sune fasikai al-imam al-bagawi a cikin littafin sa na tafsirul bagawi ya kawo asar na abul aliya ar-rayahi yace sanadiyar saukar wannan aya ta cikin suratul nuri sahabban annabi sun rayu a makka cikin tashin hankali ana kashe su suna cin ganye saboda musiba ɗaya daga cikin sahabbai yace idan muka yi kashi akuya ta yi kashi ba a bambancewa saboda abincin da akuya take ci shi muke ci amma Allah yace ahir kar su ɗauki ko tsinke kar su tanka kowa su dai su yi tarbiyyar imani su gyara imaninsu su yi aiki na gari ku fu aidiyakum wa aqimus sala ku tsare hannuwanku ku tsai da sallah yace to daga nan da zaman ya ƙi daɗi a maka shekara sha uku sai Allah ya ce da annabi da sahabbai ku tashi ku koma madina suka koma madina bata canja zani ba kafiran duniya suka sake hada kai suka bi su Madina sai da ta kai yace ba ma zuwa ko ban daki sai da wukaken mu a soki a jikin mu saboda tashin hankali ba ma iya zuwa gona sai da makami ba ma iya zuwa kasuwa sai da makami to shine wasu daga cikin sahabbai suke cewa wai yaushe Allah zai kawo mana yanayin da zamu rinka tafiye tafiye ba da makami ba mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai ga wannan ayat ta sauka wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi aiki na gari, la ya stakhlifan nahun fil ardi sai ya ba su dama a ban ƙasa. Kamar stakhlafan lazina min qablihim kamar yadda ya ba wanda suka gabace su dama. Wala yumakkinan na lahum dinahum allazi tadalahum sai ya tabbatar musu da addinin nan nasu da ya yarje musu su bauta masa da shi shine addini mai gata wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma sai ya musanya musu bayan tsoro da aminci. akwai annabi a cikin wannan al'ummar da ta gamu da waccan gwagwarmayar lokacin da ake cin ganyen nan fa akwai annabi a ciki har da shi a cikin wanda ake cin ganya amma saboda mutane ba su tsayi da tauhidi ba Allah ya kauda kai har annabin yana ciki Allah ya tabarin wannan abubuwan suna samun su a yakin odu mazala an fasa masa kai an cire masa haƙori an jefa shi rami akwai jini ya tsinke daga jikinsa har yana taɓa takalminsa akwai jinin da yake da kima da daraja a wajen Allah a duniya da ya kai jinin manzo Allah amma da mutane suka saki Allah Allah ya bar irin wannan jinin ma ya zuba kake tsammanin a yau akwai wani jini mai kimar da Allah zai saurarawa wallahi in dai za a yi shirka ba jinin da Allah zai kyale ba zuba ba sai an zubar ko nawa ne haka mu dawo cikin hayyacinmu musamman mutanen Kano musamman mutanen Kano babu inda shirkan nan tafi yawa ake ɗaukar samfulinta kamar garin nan babu inda shirkan nan ake ɗaure mata gindi ake kwaikwayonta daga dukkan sassan Najeriya irin garin nan in bautar kaburburan shehunai ne daga Kano ake kwaikwayo da sunan tawassuli da waliyai da sunan komai to abin da muke jin labari a nesa yau ya fara zuwa Kano kuma a zo ana ruɗaka ana cewa ne akwai addu'ar waliyai kai ka kiyaye Allah addu'ar waliyai ta kai zamanin manzo Allah yana raye yana cikin duniya abin da zaka karanta ka fahimta in kana da hankali me ya jawo a zamanin annabi aka shiga wannan halin shirka ce wani alkawari Allah ya ce zai yaye in an ɗauke shirka ce in an ɗauke zai ɗauke Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya. Allah ka nisanta mu daga shirka. Wa kumu ila salatikum yarhamukum Allah.